الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta juma'a wanda zai zama nawa ga wata kenan takwas ko da watan rabi'u da thani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 za mu ci gaba da karatu na wa'annan littattafai guda uku a wannan rana mai albarka ko wannan yammaci mai albarka da za mu fara da littafin a usulus sunna na al'imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala da wannan shine darasi na biyu a darasin da ya gabata muna bayani akan wani asal da shi malam ya kawo mana a cikin wannan risala daga cikin usul na ahalus sunnati wal jama'a wanda ya faɗa muna abubuwa da dama to a ƙarshe sai yake gaya muna akwai barin jayayya da husuma da zama tare da ma'abuta son zuciya su ne 'yan bid'a wannan yana daga cikin asal min usuli ahlis sunnati wal jama'a wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ma'a ashabil ahwa'i wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fi din abin da ya shafi jayayya kamar yadda muka yi bayani ita jayayya kashi biyu ce ko kuma tattaunawa husuma a cikin addini a kashi biyu ne akwai tattaunawa wadda za a tattauna domin manufa a fito da abin da yake na gaskiya a tabbatar da shi a kuma rushe abin da yake na barna na ƙarya to wannan tattaunawa inda mutum yana da ahaliya to abin suci za mu ga magabata ma suka yi so ba ita ake nufi ba ana nufin jayayya ko husuma cikin addini ɗaya ne daga cikin abubuwa kamar haka abu na farko ko dai ya zan mutum ya zo yana husuma yana jayayya kan wani abu da nassi ya tabbatar yana ganin cewa bai kamata a ce wannan abin addini ba ne kamar yadda wasu da dama daga cikin 'yan bida ga nassi ya tabbata amma kuma sai su zo suna jayayya da nassin to wanda ya shiga cikin abin da su ahalus sunna wal jama'a suka yi tahaziri a kansa ko kuma mutum ya zo yana jayayya ba don manufar ya tabbatar da gaskiya ba don ya tabbatar da wani abu na maslaha ta duniya ko shuhura ko samun ɗaukaka ko samun wani abin duniya wannan ita ma husuma haramun ce wannan tattaunawa haramun ce kashi na uku ko kuma mutum ya tattauna kan abin da ba shi da ilimi a kansa eh to kaga tun da babu ilimi barna za ka faɗa za ka faɗa abin da yake na jahilci to wannan da waɗanda suka yi kama da su su ne a salaf magabata na ƙwarai suka haɗu kan cewa to haramun ne a yi irin wannan jayayya ɗin to shine abin da malin yake magana a nan eh amma idan tattaunawa manufa a fito da abin da yake na gaskiya a tabbatar da shi a kuma yi bayanin abin da yake na barna a rushe shi kuma mutum yana da ahaliya yana da karatu wannan abinsu magabata ba suna yi suna yi kwarai da gaske shi yasa ƙur'ani ma ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan to kaga kenan ba a hana annabi sallallahu alaihi wasallama tattaunawa da su gaba ɗaya ba sai da wata hanya wadda take mafi kyau wadda ana tunanin in an yi za a samu maslaha ta addini gaskiya za ta fito ƙarya kuma za ta rushe to sai abu na gaba wanda aka yi masa unwani da cewa manzilatu sunnati wa alaƙatu bil qur'ani wato matsayi da daraja na sunna da kuma alaƙata da alƙur'ani idan an ce sunna a nan shi ne duk wani abu da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga maganganunsa ayyukansa abubuwan da ya tabbatar wanda aka yi a gabansa ya tabbatar waɗanda ya shafi sunna inda ya tabbata abu wannan abin yana da matsayi kuma yana da daraja kuma yana da alaƙa da ƙur'ani yana da alaƙa da alƙur'ani to alaƙar su da alƙur'ani da matsayi ita karankan da sunna ɗin shine za a yi bayani a kansa to sai ke cewa wasu sunnatu indana sunna a wurinmu in ji al'imamu ahmad yana nufin mu ahalus sunnati wal jama'a atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi ne abinda aka nakalto daga manzan Allah wanda ya shafi waɗancan abubuwa guda uku ko maganganunsa ko ayyukansa ko kuma taƙariratuhu abubuwan da ya tabbatar shi bai yi ba amma an yi a gabansa kuma ya tabbatar kaga tabbatarwarsa ya nuna cewa ya yarda da abin kenan saboda annabi sallallahu alaihi wasallama baya tabbatar da abin da yake na barna sai na gaskiya to saboda haka wannan shine sunna a wurin ina fatar an gane yace kuma was sunnatu tufassiru alqur'ana ita sunna tana fassara alqur'ani ne saboda haka sunna ba ta zuwa ta ci karo da alkur'ani hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa da abubuwan da wasu daga cikin sahabbai ke yi a gabansa ya tabbatar to wannan yana ƙara fito da abin da ƙur'ani ya kunsa ni to shi yasa ba za ka taɓa samun hadisi sahihi in dai sahihi ne kuma a samu ya ci karo da wata aya ta alkur'ani ba babu wannan ko da ko a zahiri kana gani kila an samu cin karo to in ka koma wajen ahalul ilmi ma'abuta ilimi suka yi ma bayani kuma sai kaga babu cin karo sai kaga babu cin karo saboda da alkur'ani din da sunna din duka wahayi ne kamar yadda aka ba annabi alkur'ani haka kuma aka ba shi sunna da fatar an gane wa ma yantiqu anil hawa har sunna ba ta shiga ba wai haka kawai annabi da sarransa ɗaya yake faɗan magana ba ta zamo hadisi sai an masa wahayi kamar yadda ake masa wahayin alƙur'ani to kaga a in ka koma cikin littattafai musamman na tafsiri waɗanda suke kula da tafsiru bil ma'asu to za ka yi ta ganin misalai irin wannan ana ta kawo hadisai su zo suna fassara alkur'ani da ayoyi da sauransu ko da tafsirin wannan ka ɗauka ibnu kasir za ka yi ta ganin misalai akan haka sai ce wahiyar dala'ilul ƙor'ani ita sunna wato ita take shiryarwa kan wasu abubuwa da alƙur'ani ya zo da su sau da haka ba sunna ta zo ne don ta saba ma alƙur'ani ba wannan yana daga cikin ishkalin da wasu suka samu wasu jahilai da ake kira 'yan ƙur'aniya 'yan ƙur'aniyun masu cewa su ba abin da suka yi imani da shi in ba alƙur'ani ba suna ganin cewa ai sunna ɗin ta ci karo da alƙur'ani eh su ana su tunani to shi yasa sai suka karyata hadisai gaba daya duk littattafan nan da ake da malamai suka tattara maganganu da ayyuka na manzo sallallahu alaihi wasallama duk sun karyata su sun ce wasu kawai suka zauna suka suka rubuta abin suka jingina ma annabi to shine al-imamu ahmad yake ishara kan cewa abinda suka fahimta kuskure ne ita sunna shiryarwa take yi ma'ana tana ƙara zaƙulo maka cikin abin da alkur'ani ya ƙunsa na fatar an gane kamar yadda Allah da kansa ya faɗa wa an zalna ilaika zikira litu bayyana linnas ma nuzila ilaihim mun saukan maka da alkur'ani don kawa mutane bayani to kaga anan wannan aya ta tabbatar da abubuwa guda uku an gani na farko akwai almubayyin wanda zai yi bayani shine annabi an gani sannan akwai almubayyan akwai kuma abin da ake bayaninsa shine alkur'ani sannan na uku akwai albayan din kuma akwai bayanin wanda ya fito daga almubayyin shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na ba an gane to idan ka ce a'a kai ai baka yadda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba to tambayar da za a yi maka shine shin da aka yi ba annabi wahayin alkur'ani shin yayi wa sahabbai bayani ko bai yi ba ko karanta musu bakin kawai ya ja baki ya shiru ɗayan biyu ne ko dai ka ce kawai karantar da su tilawa kawai ya bai ce komai ba wannan kuma gaga ai ba mai hankalin da zai faɗi haka to ina shari'a ta gige da kaga risala ai bata cika ba ko kuma ka yadda da cewa annabi ya yi bayani to in ya yi bayani ina bayani yake kawo muna bayanin cikin ƙura'ani kaga dai dole sai ka dawo ga sunna tunda shi qur'ani gaba ɗayansa kalamun lahi ne zancen Allah ne kuma Allah ya ce mun saukan maka da alqur'ani litubayyana linnasi don kawa mutane bayani to wannan bayanin da Allah ya dora wa annabi yayi ko bai yi ba in yayi ina yake ka gani ka gani abu mai sauki haka shi ke don jayayya ta kare haka dai dole dai ya dawo ga hadisan in kuma ce ba zai dawo to ba zai koyi aiki da wannan aya ba to ba su da yawa yanzu nan najeriya eh kusan ko cikin najeriya inda suka fi yawa jihar katsina akwai su a kano akwai su a kaduna irin su usman dan gunguzu suna nan har tafsiri na ga yana yi eh suna nan to waɗanga jihohi guda uku nan sun kafi yawa a Najeriya amma munan Sokoto da Kebbi ba mu da su amma dai akwai su ba su bayyana ba Allah ya hana musu bayyana to wannan shi ne walaisa fi sunnati qiyasu kuma babu qiyasi a sunna sunna nan abin da yake nufi yana nufin aqida an gane yawwa duk abin da yake na aqida ne to ba a qiyasi a kansa duk wani abu da ake neman ka ka kudurce a cikin zuciyarka ka yarda da shi to ba ka kiyasin wasu al'amurra a kansa saboda shi sha'anin aƙida al'amari ne wanda ake buƙatar nassi daga Allah ko manzo sallallahu Alaihi wasallama abinda suka kawo maka sai ka yi aiki da shi wanda ba kawo maka ba kuma ka ja baki ka yi shiru ka ja baki ka yi shiru amma ba a kiyasin wasu abubuwa waɗanda aƙida ɗin sunna ɗin ba ta zo da su ba kuma sai ka ce ai bari ka shigo da su na batar an gane to wannan shi ma asal ne daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a duk abin da ya shafi aqida to ana takaituwa ne da iya abin da aka samu cikin alqur'ani da abin da ya tabbata daga hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba a ƙara komai kuma ba a ragewa yadda ya zo haka za ka bar shi kuma haka za ka yi imani da shi ina fatar an fahimta don ana kiyasi ne akan mas'aloli na furu'a kiyasin da ma shari'a ta yadda a yi to za ka ga ana yi ne kan al'amurra waɗanda suka shafi furu'a an gane matsaloli waɗanda ba su shafi zuciya ba ba cikin zuciya ake kudurta su ba za ka ga abu ne wanda ake aikatawa da gaba to za ka ga ko babin kiyasi a usulul fiqh su ake kawowa amma abin da ya shafi al-mu'taqadat to ba a kiyasi abin da nassi ya zo ka yi aiki da shi wanda nassi bai zo ba sai ka yi tabbatunsa na batar an gane wata rana kama fi sahihi muslim abdullahi dan abbas sai yake karantar da almajiransa wani hadisi da annabi sallallahu alaihi sallama yake cewa idan mutum ya yi amfani da abincin da aka dafa da wuta kamar nama ko wani abu wanda ya kama da wannan abinda dai aka gasa da wuta kana da alwallah ka ci to ka sake alwallah to dai faɗi wannan hadisi sai ɗaya daga cikin ɗalibai ya masu tambaya ce to aka ramakallahu idan na yi amfani da ruwan zafi fa ruwa waɗanda aka dafa kila na yi wanka da su kuma yana da alwallah ko kuma na yi na sama jiki nasu shin shi ma sai na yi arwallah sai abdullahi da abbas ya ce duk sanda na gaya maka annabi ya ce kaza to ka daina yin kiyasi ka takaito iya abin da aka gaya shi ya yi kiyasin da fafiya abinci da mi to ba a yi haka ga addini kawai in aka ce maka annabi ya ce kaza to shi kenan abinda ba ambata ba ruwanka da shi iya abinda aka kawo maka yawwa shi za ka yi amfani da shi to shi yasa za ka ga gaba ɗai dukkanin alfiraku dalla sun ɓace daga wannan asali shi za su kai tawa kan su jaye-jaye tun daga su alkhawarij wanda ita ce bid'a ta farko alkhawarij tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kaga an samu shugabansu zulkhuwaisara shine jagora alkhawarij to haka daga baya-baya aka samu su alkadariya waɗanda suka kore kaddara za mu zo bayani a kansa su ba sai da kaddara ba kwata-kwata Allah bai kaddara komai ba an gane? to haka ga su al-mu'tazila da su al-jahamiyya waɗanda su aƙida su ba sai Allah bai da suna bai da sifa ba a cewa Allah yana da suna ba a cewa kuma yawwa shi yasa suka kore ma Allah ilimi suka kore ma Allah ji suka kore ma Allah gani su ba abin da suke tabbatar ma Allah aljamiya kenan haka ga su aljabariya ga su almurjiya ga ashi'a a gani ga gulatus sufiya ga al'asha'ira da sauransu alkullabiya almaturudiya suna da yawa duk ɗariƙu ne na ɓata to su sun sake wannan asalin shi yasa in nasi ya zo sai kaga sun ƙirƙiro wasu abubuwa yanzu misali kamar su aljihamiya da al'asha'ira da al'mu'tazila dukkaninsu ma sun haɗu akan wannan abun da suka zo bayanin Allah in za su yi bayanin wane ne Allah sai ke sun ce Allah samanne ne amma ba jiki ba ne an gane sannan bai da tsawo bai da faɗi ba gajere ba ne ba tuwa ya saka to ka gani eh sifa ce suke kokarin su tabbatar ta rashi eh bayan sun tabbatar kuma sai suka dawo suna kokarin kore shi yasa ake kiransu da al-mu'attila eh saboda in ka kalli haƙiƙa na al'amarin su to gaba ɗaya su a tafiyan su ma babu wani abu Allah babu a gani tunda sun ce bai sama bai ƙasa bai kudu bai arewa bai tare da kai bai samanka bai ko'ina wai kuma akwai shi to shi ne malam ke magana ana kaga me ya kawo musu wannan shi ne ƙoƙarin wato hararo abubuwa da hankali sai a gwamaya su da abin da nasi ya tabbatar da sun tsaya allah samamme ne abin da ya tabbatar makansa shi kenan ya ce ya istiwayi a kan al'arishi shi kenan a bata haka shi yasa za a ga su ahli sunna sun huta an gane to wasu kuma sunansu al-mushabbiha su kwatanta Allah suke ba da halitta eh su za su ce maka Allah yana ji ji irin na halitta Allah yana gani gani irin na halitta yana zama irin zama na halitta yana da hannu irin hannu na halitta sunansu al-mushabbiha su duk abin da Allah ya tabbatar to sai su yi kokarin alakanta shi da na halitta to me bambancin shi da halitta kaga su kuma aqidar su a wurin su ba bambanci tsakanin bawa da Allah eh to amma su ahlus sunna wal jama'a da suka zo sai suka rufe wannan kofa sai aka ce maka duk abin da ya shafi zuciya na farko karka kirkiro karka faɗi abin da Allah bai faɗa ba karka jingina ma abinda Allah bai jingina ma kansa ba karka kore ma Allah abinda bai kore ma kansa ba yanzu kamar jiki ba inda Allah ya ce shi ba jiki ba ne ko annabi haka kuma ba inda ya ce shi jiki ne eh kai in ka zo sai ka bar ta hakan tunda bai kore ba bai tabbatar ba sai ka yi mi shi ke abinda ɗaya faɗa shi ɗaya za ka faɗa sai ka wuce ya ce yana da hannu shi kenan ya hannu yake baka sani ba don bai bayani ba kawai dai ya ce yana da hannu yadullahi fauka aidihim bal yadahu mabsuta ni yunfiqu kaifa yasha ka yadda da wannan arrahmanu alal arshi stawa shikenan a gani shi babu aqida mafi sauki kamar ta ahlus sunnati wal jamaa ita tafi komai sauki saboda ita tana tsayawa ne inda an ka tsayar da kai na farko ba ka kirkiro abin da ba a faɗa ba sannan ba ka ƙari akan abin da kuma aka faɗa abin da aka tabbatar ka tabbatar da shi in an kore ka kore abin da kuma ba ambata ba kawai ba za ka ambace shi ba yanzu kamar ma 'yan ɗari da suke cewa ai tun da mun ce allah na sama ai mun ce wai zaune yake a gani kuma ba faɗa ba ba inda Allah ya ce bai zama ko kuma yana zama babu to shi yasa shekul islam ibnu taymiya ya ce yana daga cikin bid'a ma ka kore abin da Allah bai kore makansa ba kama abin da su ahlul kalam suke yi Allah ba jiki bane laisa jauhar laisa ar kaza kaza da sauransu ba haske bane ba jiki bane ba waye waye kuma ba inda Allah ya kore maka sa waɗannan abubuwa to abin da ya fi gare ka ka ja baki ka yi shiru abin da ya tabbatar ka tabbatar abin da ya kore sai ka kore la ta'khuzuhu sinatun to kaga irin wayannan wa ma kana rabbuka nasiya irin wayannan abu sai ka kore kaga kana da nasi amma wanda nasi bai zo ba ya kore to kai kaka kore kuma kaka tabbatar da shi kun gane bambancin bambancin mu da su to wannan shine bambancin mu da su to saboda haka da yace walaysa fi sunnati qiyasun abin da yake nufi kenan ma'ana a cikin aqida to ba a qiyasi ba a kwatanta abinda yazo a nassi da abin da bai zo ba kamar yadda shi wancan ɗalibi na Abdullahi da Abbas yayi yawwa kuma ba ma aqida kaɗai ba duk wani abu da aka ce maka sunna ta tabbatar aka karantar da kai to ka tsaya a kansa eh karka kalli wani abu sai ka kamar sun ɗanyi alaƙa da juna sai ka ce to ai ya kamata a haɗa su to wannan yana daga cikin buɗe ƙofofi na mutum ya sa makansa rudani a addini wala tudrabu lahal amsalu haka kuma ba a buga mata misali an gane yawwa ba a buga mata misali eh a bangaren aƙida ko abinda sunna ta tabbatar to ba a saka mata misali sai ka ce to ai tunda an ce kaza kila abin nan kaza ne kamar yadda su suka faɗa su almushabbiha tunda ai Allah ya ce yana da hannu to hannun nan kama ne da kaza haka wannan ba daidai ba ne tunda Allah ya ce yana ji to jin nan kama ne irin na halitta kaga wannan buga misali ne an fahimta tunda Allah ya ce annabi ya ce Allah yana saukowa daga saman duniya kowane dare zuwa sama ta duniya to ai saukan nan kamar irin sauka ce ta bawa daga sama zuwa ƙasa duk ba yin wannan na fatar an gane ko da ƙwaƙwalwarka ba ta gano haƙiƙanin abin ba kawai ka sallama ka miƙa waya kamar yadda yanzu an tambaye ka kai bayanin haƙiƙanin yadda an ka halice ka za ka iya amma kuma ka yi mi ka yadda da akwai ka ba mai inkarin babu shi amma da a ce ka yi bayanin haƙiƙanin kaifiye yadda aka halice ka ba za ka iya ba amma kuma ka tabbatar da kai akwai ka to haka ba sha'anin ubangiji idan Allah ya tabbatar makansa abu to karka zo kana buga misali don ka gano waya haƙiƙanin yadda abin yake kamar yadda su almushabbiha suka yi wai sai sun yi bayani sun gano yana Allah ya daidaita a kan al'arshin suka yi ta maganganu waɗanda ba su ma da daɗin hikaya ba daɗi saukowa ɗin ma da annabi ya faɗa yana yi shi ma sai da suka yi bayani haka ba daidai ba ne to shi ne ba a buga misali na ana bayani ne musamman abubuwan da suka shahi gaibi abubuwan da kila ana bukatar ne kawai ka yi imani kawai ka sallama to irin waɗannan in ka ji su to kawai za ka miƙa wuya ne sai ce wala tudraku bil uquli ba a cewa wai sai an riske yadda suke da hankula ina fatar an gane kuma abin nan gashi an ɓoye maka shi amma kai sai ka ce a'a sai ka zo ka yi ta tunani da kwakwalwarka yaya kaza kamar wasu da suka ce su sun ɗora makan sai sun yi ta tunani wai sun gano ya Allah yake to ka gani? to ka ga aiki ya same su ko kuma sai sun yi ta tunanin yaya za a yi su gano yadda aljanna take ko wuta to na ruwanka da wannan ka yi tunanin kai ya kake mana ko ba haka ba ma ka ɗora wa kanka to wannan shi ne so da haka duk abin da aka ɓoye maka kaifiyarsa yawwa kamar sifofi da Allah ya tabbatar makansa na hannu da ji da gani da ƙudura da makamantansu da istiwa'i kaga duka Allah bai bayanin yadda hakikanin su yake ba ya tabbatar yana ji amma bai bayanin hakikanin yadda jin yake ji ba to ba ruwan kwakwalwarka da wannan an huta sheka kawai imani za ka yi abinta imani kawai za ka yi yauwa ba sai ka tsaya kana ta wani lalabe-lalabe ba eh kuma wannan yana daga cikin alamar cewa imanin naka mai kyau ne ka gazganta abin da baka sanya hakika ne yadda yake ba kuma duk da haka ka gamsu bilgaibi to ka gani shi ne sai ce walal ahwa'i ko kuma da son soye-soyen zukata eh ka ce wai sai ka fahimci yadda abu yake da son zuciyarka sai ce inna ma huwa littiba'u wa tarkul hawa kawai abin da ake bukata gare ka kabi inda Allah ya faɗi abu kawai shikenan karɓa sai kabi in annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abu karɓa shi kenan sai ka bi ba sai ka tsaya kana lalabi ba a lalabin wai to ya kaza yake ya aka yi kaza ya faru saboda abubuwa wasu gaibi ne ba a bukatar ka sani da ana bukatar ka sani kaga da an maka bayani to tun da ba a yi maka bayani ba shi ya nuna ba a bukatar me ba bukatar ka sani kaga sai ka hutar da kanka eh to nan zamu tsaya saboda lokaci insha Allah na'am na'am kaga sai ka sai ka fada rami to amma in ka rufe makwakwalwar kama wannan shikenan ka huta eh tunda Allah ya ce yana da hannu ba ruwanka ba ruwanka ka gani kamar yadda ba a sa ka bincike yadda zatin Allah yake ba to haka duk abin da ya faɗa wanda ya shafe shi ba a sa ka bincike ba kawai imani za ka yi ka bi kar ka kore don in ka kore kuma ka karyata Allah kaga abin da su 'yan bid'a suka yi kenan in suka zo duk inda Allah ya faɗi irin waɗannan abubuwa da hankali bai iya gano hakikaninsu wasu su sai su kore kama aljihamiya wasu kuma sai su yi tawili sai su juye ma'anarsa ta zahiri sai su bashi wata ma'ana ta nesa kama hannu sun zo sai su ce ai ba hannu ake nufi ba ko dai ana nufin ni'ima ko ana nufin ƙarfi ko wani abu da makamantansa ka gani to duk wanda yana daga cikin abin da malamai na sunna sun kana da fatar an gane don ba a samu wannan daga sahabbai ba su sahabbai duk abin da aka karantar da su to sun sallama kuma sun yadda to kaga mu ba abin da ya kamata mu yi kenan eh to wannan babban asali in mutum ya rike wannan zai taimake shi abin da ya shafi aƙidarsa da tunaninsa da komai zai yi wahala a zo da wani abu a rikita ka a babin aƙida to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh